التزكية نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن أعظم الزمن بركة أي الأيام العشر من ذي الحجة إذ لها مكانة عظيمة عند الله تعالى تدل على محبته لها وتعظيمه لها فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات قليلة السيئات عالية الدرجات متنوعة الطاعات فمن فضائلها أن الله تعالى أقسم بها فقال وليال عشر ولا يقسم تعالى إلا بعظيم ومن فضائلها أن الله تعالى أكمل فيها الدين وأتم فيها النعمة يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن فضائلها أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها يجتمع فيها صلاة وصدقة وحج وطاعة وبر ومن فضائلها أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق دقائقها وساعاتها وأيامها وأسبوعها فهي أحب الأيام إلى الله تعالى والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى فهي موسم للربح وهي طريقة للنجاة وهي ميدان الصدق إلى الخيرات لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين bayan godiya ga Allah kuma da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu yi muraƙabarsa mu kiyaye shi irin muraƙabar wanda ya san ubangijinsa yana ganinsa kuma ya san abin da yake yi yana jinsa bayan haka ya ku bayan Allah bayan ɗan kwanaki kaɗan masu zuwa za mu shiga watan zulhijja watan zulhijja ya kunshi kwanaki mafi albarka mafi daraja shine zamani da ya fi kowanne zamani albarka shine su ne kuma kwanaki ko in ce yini yini yini waɗanda suka fi kowanne daraja da albarka da buɗe ƙofofin samun lada a cikinsu waɗannan kwanaki su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja darare daren goma darare guda ko ce kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan a lissafin dare su ne dararen da suka fi kowane dare albarka amma ana zancen yini daga safiya zuwa magariba to babu yinin da ya kai albarkar kwanaki guda goma na farko a watan zulhijja wanda muke roƙon Allah madaukaki ya tsare mana shiga cikin su cikin imani da kuma tsayuwa akan hanya su waɗannan kwanaki suna da matsayi a wurin Allah matsayi mai girma suna nuni akan cewa Allah yana son waɗannan kwanaki Allah yana girmama waɗannan kwanaki kwanaki ne guda goma masu albarka masu yawan ayyukan alheri kuma miyagun ayyuka kaɗan ake aikatawa a cikinsu ko ake son a aikata a cikinsu ko in ce idan dai har mutane za su lazimci wannan karantarwa to ba za su aikata miyagun ayyuka ba kaɗan za a samu amma za a samu mafi yawan mutane za su aikata kyawawan ayyuka Allah ya ba mu taufi daga cikin falaloli na wannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja Allah madaukaki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki inda yake cewa wa layalin ashir bayan ya yi rantsuwa da alfajir yace wal fajri sai ce wa layalin ashir Allah ce yana rantsuwa da alfijir da kuma darare guda goma malamai suka fassara wannan abin da ake nufi da darare ana nufin al'ayyam kwanaki guda goma wanda su ne farko na watan zulhijja Allah fa baya rantsuwa sai da abin da yake mai girma daga cikin falolin falalolin wannan yini guda goma a cikinsu ne Allah ya kammala addinin ya cika ni'imarsa akan bayi inda yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga cikin falalolin wannan gini guda goma ibadoji daban-daban suna haduwa sun tattaru a waɗannan kwanaki goma a wannan kwanaki goma akwai sallah ta farilla da ta nafilfili akwai sadaka akwai zakka ga wanda ya ajiye kwanakin ko watannin zakkarsa su zama a cikinsa akwai kuma aikin haji wanda ba a yin sa a kowanne wata sai a waɗannan kwanaki da tsawafi da sa'ayi da kuma musamman ranar arfa wadda ta fi kowanne yini daraja to duk a cikin wannan yini guda goma take sannan kuma wato ranar goma ga wata ranar da za a yi jifa ranar da za a yi tsawafin ifaza ranar kuma da za a yi yanke-yanke da sauran al'amura na ibada don haka duk aikin da'a ya tattara a waɗannan kwanaki guda goma. daga cikin falalolin wannan kwanaki goma har yanzu su ne mafifita alal itlaqi in aka ce ayyam to babu wasu ayyam da suka fi su daraja nan kuma ana zancen tun daga minti minti da awa awa da kuma yinin gaba ɗayansa da mako mako da ke ciki to duka in za ka lissafa da sauran wato minti da kuma awoyi da kwanaki da makonni to babu wasu wanda suka kai darajar waɗannan wato lokuta da zamuna don haka su Allah ya fi so kuma aikin kirki a waɗannan kwanaki shi ne abin da Allah ya fi so sama da komai duk wani abu ko wani zamani da Allah yake son a bauta masa a ciki to bai kai waɗannan kwanakin ba don haka ya ku bayan Allah dalilin wannan faɗakarwa shine jan hankalinmu a kan mu zage dantse mu bauta wa Allah a waɗannan kwanaki goma da za su shigo musamman azumtar waɗannan kwanaki ko wasu daga cikinsu musamman kuma ranar arfa azumin ranar arfa kamar da zamu zo insha Allah mu ƙara magana a kansa a nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ma min ayyami babu wasu kwanaki wanda al'amalu salihu fiha a habbu ila Allah wanda Allah ya fi son aikin alheri a cikinsu. In za ka tambayi kanka, ai Allah yana son aikin alheri a kowane zamani. to amma a zamanin waɗannan kwanaki guda goma Allah ya fi son aikin da za a yi a cikinsu sama da aikin da za a yi sauran yini yini daban wanda ba su ba sai ya ce yani ayyamul ashir qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah har jihadi bai kai waɗannan kwanakin ma'ana bai kai aikin da za a yi a waɗannan kwanakin ba قال سيما صلى الله عليه وسلم يشي ولا الجهاد في سبيل الله ko jihadi bai kai aikin da'ar da za ka yi na farilla na nafila a wannan kwanaki masu zuwa ba illa rajulun sai fa idan a ce ga wani mutum kharaja bi nafsihi wa malihi ya fita da ransa da dukiyarsa falam yarji min zalika bi shay' amma ba tare da ya dawo da ko ɗaya daga waɗannan abubuwan ba bai dawo da ransa ba bai dawo da dukiyarsa ba dukiyar ta tafi ransa ma ya tafi duka kuma fi sabilillah to wannan kawai shine wanda zai iya fin wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki guda goma daga cikin falololin wannan kwanaki akwai ranar alfa kamar da na ambata daga ciki akwai ranar yanka wato ranar sallah wanda ita ce afdalul ayyami a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul ayyami yawmun nahr daga cikin ayyukan da aka shar'anta bayi su rika aikatawa a wannan kwanaki shine yawaita ambatan Allah a yawaita ambatan Allah Allah mutuki na cewa li yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru Allah fi ayyam wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am al-imam Ahmad ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wasu kwanaki da suka fi girma a wurin Ubangiji kuma Ubangiji ya fi son a bauta masa a cikinsu irin ayyukan kirkin da za a aikata a waɗannan kwanaki guda goma don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid daga ku yawaita la ilaha illallah a waɗannan kwanaki ku yawaita kabbara ko yawaita hamdala faɗin alhamdulillah daga cikin ayyukan da ake so mutum ya mai da hankali a kansu sallolin farilla sallolin farilla wa ma adraka ma as-salawatu al-khams al-fara'id sallolin farilla wanda a zamanin da muke ciki yanzu sun fara zama wani abin tausayi mutane sun gafala an fara samun mutanen da a yanzu ba su damu da su sallah da bakon abu ne a cikin kasar hausa a ce ga wani ya girma baya sallah amma yanzu cikin sauƙi za ka samu samari balagaggu wanda suka kai girman a ɗora musu shari'a ba sa sallah wani fa ba wai yana yi wata rana yana yin wata sallar yana barin wata ba a'a wani sam sam ma ba kuma ɗan musulmi ne Allah ya tsare to babu abin da ake so mutum ya da hankali ya ɗaukar kansa alkawari a waɗannan kwanaki goma masu zuwa ya yi tirenin ɗin kansa ya gwada kansa ya jarraba kansa cewa ko sallah ɗaya ba za ta kuskure masa ba sai face a cikin jami yana cikin babban abin da zai samu lada a kansa haka nan yawaita azumi da kuma sauran nafilfili musamman salloli wanda ake yi tare da sallolin farilla na nafilfili waɗanda suna cikin manya-manyan ayyuka hakanan sadaka mutum ya yawaita sadaka musamman a halin da muke ciki za a shiga kwanakin da mutane za su yi shirin sallar idi sallah ce ta layya mutane da yawa ba su da abin da za su sai rago ba a zancen ɗinki to a taimakawa mutane da sadaka da abin da Allah maɗaukaki ya ore a wannan wata yana daga cikin manya-manyan ayyukan da za su yanta ka daga cancantar wuta ka samu shiga aljanna Allah samu dace a yawaita azumi kamar da na ambata musamman a ranar tara ga wata wato ranar arfa sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mutum ya yawaita a wannan kwanaki ya yawaita addu'a da istighfari musamman a wannan zamanin da saban Allah ya yi katutu a zukatanmu babu lokacin da muke bukatar mu koma zuwa ga Allah mu kuma tuba zuwa gare shi irin waɗannan lokaci Allah mu dauke ba mu dacewa Allah ba mu tawfiki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كفاء البركة أولا نفسكم da muke kallon su ya Allah duk wanda ke zaune a wannan wuri Allah kai masa albarka a rayuwarsa Allah ka tsare shi daga fitintunin duniya Allah ka sa fitinar kabari ta tsallake shi ba za ta same shi ba ya Allah ka biya wa kowa daga cikin su bukatunsa na alheri duk wanda ke da wata damuwa ya Allah ka ɗauke masa Allah ka yaye mana tashin hankali da damuwa a wannan ƙasa Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan aikata abin da ke shine daidai wajen maganin damuwar mutane wajen tausayin mutane wajen maganin abin da ya shafi tashin hankali da kashe-kashe da sace-sacen ɗan adam da sauransu Allah kai mana maganin wannan annoba ka kawo ta. Allah ka mai da lamuran su koma yadda suke kafin wannan lokaci kuma ka mai da mu akan da'arka Allah ka taimake mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu ya Allah ka kyautata ma duk wanda ke cikin kuncin rayuwa kuncin abin anu kuncin rashin aiki duk wanda ke cikin wani kunci ya Allah ka yassare masa rayuwarsa Allah ka buɗaɗa masa Allah ka yalwata masa cikin halacci ba a haramci ba Allah ka ƙara mana tawfiki da tabbata bisa sunnar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi